بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun cike a ƙarshen sura ta ashirin da tara suratul ankabut yau cikin yarda Allah madaukakin sarki za mu tashi sura ta 30 wato suratul rum amma kamar da muka saba za mu dan ji wasu darasai daga cikin durus da muka tiba a wannan sura mai albarka kafin mu shiga wannan sura ta gaba suratul ankabut kamar da muka faɗa tun a farkon karatu cewa ana kiranta da suna suratul ankabut wato surar gizo-gizo saboda Allah madaukakin sarki ya faɗi sunan a cikin sura wa inna awhana al-buyuti la baytul ankabut shine dalilin da yasa aka kira ta da wannan sunan sannan kuma mun biya cewa sura ce makkiya ita surar da ta gabata suratul ankabut sannan kuma malamai sun yi sabani akan ayoyi guda goma sha biyu na farko sannan ita ce sura ta tamanin da biyar da sauka wato bayan saukar suratul rum kafin suratul muqassisin mun yi wannan bayani a farko ayoyin ta 69 Allah ya taimake mu mun kammala biyar sannan kuma mun ji yadda sura take bayani akan matsayin imani da cewa wato da wato fadin da aiki da shi ba wai fadi a baki ba kawai sannan a cikin sura ta koyar da mu cewa lallai jarrabawa ga mu'minai wajibi ne domin bayan ayat da Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun sai kuma annabi ya ce ashaddul bala'a al anbiya thumma al amsal fal amsal mafiya tsananin wanda Allah yake jarraba sune annabawa sannan waɗanda suke bibiyar su suke kwatanta su wajen wato biyayya ga Allah madaukakin sarki sannan surar ta koyar da mu cewa lallai kyawawan ayyuka suna kawar da zunubin bawa mun koya a cikin surar sannan kuma surar ta gaya mana wajabcin biyayya ga iyaye idan iyayenka suna rayu to kana da wani sinadarin cin nasara a rayuwa idan kai in dai mutum Allah yake mutum shi yayi dai kamar yadda wani wata baiwa Allah ta ce mun ba ta addu'a za ta yi wa ɗanta sai nake hajiya ake ce markazin du'a din ita kanta ministry of addu'a ce ita uwa eh saboda haka idan jarabawa ji kina so ki mar addu'a kina da lokuta da zaki kin fara misali zai shiga tara yi wala kawai sai dai karfe 8 da rabi ki wala haji ki ya ubangiji wanda zai shiga jaraba Allah ta agaza mar shikenan kasuwanci tabiya zai ya ubangiji yanzu za ta hau jirgi karfe kaza zuwa kaza Allah ka taimake shi kenan wallahi in dai kana da mahaifiya ko iyayenka na da rai to kana da ministry of addu'a baka da matsala nace idan jarabawa ce zai ci in kika ga bai ci ba to bai yi karatu ba gaskiya idan ko kin mara addu'a bai karatu ba Allah ba zai ba shi sa'a ba ƙa'ida shine riko da sababi guda biyu yayi karatu kimar addu'a yake in kasuwanci ne abubuwan da zasu ta tafiya cikin yarda Allah shine kawai saboda haka yi kokari ka gani bawon Allah idan iyayenka na da rai yi kokari ku rabu lafiya abin da bawo da yake cewa Allah ya raba ka da iyayenka lafiya ai ba ana nufin Allah ya sa ka mutu ba eh ana nufin Allah ya sa a zaman daɗi tsakanin kai da su saboda haka mun koyi wannan a cikin wannan surar sannan kuma to kaga wannan sinadari ne na cewa ashe wanda ya rabu da iyayensa lafiya to yi kokari ka ga naka yayan kai ma sun rabu da kai lafiya idan yana da wata matsala da ta gundure ka yi ta ga yawa Allah Allah ka yaye mar kaza tunda bakin ka yana da kwari to yi ta ga yawa Allah kar kai ma Allah ya wade kai kai wa Allah shi kuma Allah baya gajiyawa Allah zai yayi masa da yardarsa sannan kamar da muka biya mun ce wajibi ne sannan kuma haramun ne saba musu su iyaye in dai haƙƙi na su ne ko naka in dai haƙƙin ka ne suka danne kawai ka bi su a haka isa alayhi sai bayani akan me hukuncin uban da ya ranci kuɗin ɗansa ya hana shi ya ji wani ya ci banza bare ko bulisi domin an tawo maluka ne a ji ka haka annabi yake da kai da uban din nasa ne yawa alwaladu min kasbi abihi haka aka ce to saboda haka kaga abin da yake kan ma ka zo ka yi saurin kai ka ce ai kudin ka yaranta bayan ya miki ka ce sai an fitar a kudin da yaranta ba za a biya ba ba za a biya ba sam domin kai da dukiyar gaba ɗaya na ta ba kai ne in karanta nasa sai ka biya magada za su ka biya kudin amma shin yaranta naka ka gane cewa ba ka da wani abu da za ka ci babu saboda haka sura ta ga ta ga tabbacin zuwa alkiyama cewa akwai misali akwai sakamako sannan kuma ta ga mana sura mun koyi da sun cewa imani baya inganta lalle sai an hada shi da ayyuka na kware abinda muka koya na gaba shine ta ga mana cewa lalle imani na gaskiya yana sanya mai wanda yi wannan imanin ya samu juriya da hakuri akan cutar wadda wasu waɗanda wato ba musulmi ba za su masa sannan kuma sura ta koyar da mu cewa kowa shi kadai za a wato kama da zunubinsa duk abin da kai to Allah zai kama ka da wannan laifin abin da kai sai dai wanda ya dora wato aikin sabo akan wani ya zo ya koya wasu wannan kun ga mun biya a tura cewa lallai ba iya nasa zunubin za a bayar ba sai an hada da nau'in da ya koya a barna duk wata barna da ka san ka koya wani abin kasa to yi kokari kafin ka mutu ka sauke shi da kai in ko ba haka ba kana da ka mutu sannan kuma sura ta koyar da mu abu na jashi da cewa lallai da awar annabawa ta farko ita ce zuwa tsakiyar kira zuwa ga Allah duk annabin da ya zo abin da yake fara yi shine wato kira zuwa ga tauhidi wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu tagut ko da al'umma amma zan ta yazo zai ce ku bauta wa Allah ku kiyaye tagut sannan kuma sura ta koyar da mu cewa lallai bautar Allah madaukakin sarki da kiyaye dokokinsa shine babban alkhairi ga kowa sannan na sha takwas ta koyar da mu cewa isar da sako shine aikin da Allah ya tsora wa manzanni na sha tara kuma shiryarwa shiryarwa sura tana koyar da mutuwa lallai shiryarwa ta Allah shi dai mai wa'azi shi dai yayi wato hidayatul bayan shiryarwa ta bayani ba ta kimtawa a zuciya ba ta zuciya ta Allah kai abin da zaka yi kawai isarwa sannan sura ta koyar da mutuwa lallai akwai tabbatuwar tashi bayan mutuwa domin wasu na karyatawa to sura ta koyar da mu haka sannan sura ta ƙara gaya mana cewa baya halatta mutum ya ɗeba ƙauna daga rahamar Allah duk abin da yake yi to kar ya kwashe ƙauna daga rahamar Allah maɗaukakin sirri sannan sura ta koyar da mu falalalin hijira daga garin da ake sako zuwa garin da ba shi ma mun yi bayani akan wannan sannan sura ta koyar da mu cewa lallai a je mutanen da suka fara luwadi sune mutanen annabi lu su suka fara kirkirar wannan sabon akali kafin su ba wanda ya gaba sannan kuma mun fahimci cewa na 23 neman maza dabi'a ce da duk mai hankali zai kyamace ta inda yana hankalin mutum lafiyayye ne wanda kaga baya kyamatan luwadi to yana da matsala a kwakwalwa ya kamata a kai shi dan wato gurin likitocin kwakwalwa su duba shi sannan yin barna a cikin mutane da rashin kunya lallai mummunar ɗabi'a ce sannan mun fahimci cewa a cikin surar ya haɗa barna aikin mutanen annabi lut ne bayan luwaɗin kawai suna yaɗa ta suna ƙara baza wa mutane cewa ga ɗabi'ar sannan mun kalli yadda Allah maɗaukacin sarki ya tausaya wa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam har yace zai ba shi haihuwa dan annabi Ibrahim ya dade bai samu haihuwa ba to Allah ya tausaya masa dan gashi na masa wato albishir kafin a ga yamar cewa za a halakar da mutanen annabi Lut sai da aka fara ba albishir dan a lallaki zuciyarsa dan kada kamar a ce abin da ba wuce yake cewa dukan yayyawa sai Allah madaukakin sarki ya sa aka yi ba albishir da samun ƴaƴa sannan sura ta koyar da mutuwa lallai aikin alfasha da sabon Allah zalunci ne da ke jawo wato um sabawa Allah madaukakin sarki da ke jawo fushin Allah sannan mun fahimci cewa a surar annabawa a dabi'a suna iya yin jin tsoro amma na dabi'a ko a baya an mun biya kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya saki mutijiya sandarsa ta zama mutijiya ya ce juya zai gudu walam yu'aqqi ba ko Allah yake ya juya bai ko wato sai ta kawai ake gani ta baya sai da Allah madaukakin sarki yake ni la yakhafu ladayya al-mursalun to tsoro na dabi'a baya rage wa annabawa komai a matsayin sannan yana daga cikin manufofin da'awa shine dakile barna a farko karan fari kafin a zo kanta sura ta koyar da mu haka idan aka zo aka tara ana barna to bara ce sai mun gama gano ta gaba daya sannan za mu dakatar da ita ba idan zai yi fa yukayyiru bi yadihi ya kamata a yi a fara dakile ta misali zan ba ku da aka zo aka ji cewa ana zagin sahabbai ana taba mutunci annabi shine daidai gwamnati ta fara zuwa ta dakile abin da farko sannan ka yi binciken da za ta wannan shine daidai don wani suna ganin kamar ai aka ma da a fara zama da shi a ita ban fara sai da ita ake sannan sai a yi abin da za a yi wannan shine daidai tsarin annaba ne in mutum ya karanta alkur'ani da kyau ya bayyance shi zai ga ita kauna sai da ita ake sannan sai ka yi abin da za ta sannan wato tura ta gaya mana cewa wato hankali da basira ba za su yi wa mutum amfani ba mutukar ya rasa imani sai hankalinsa in dai bai da imani yanzu duk yadda profesa ya kai matsayin profesa a kasar turai ko a kasar musulmi ko a amurka ko ma a asiya ko ina ne mutukar bai da imani to wata kwata ba zai masa wannan hankalinsa da hangen nesansa na banza ne tunda babu imani sannan sura ta gaya mana falalar hakuri da dogaro ga Allah madaukakin sarki sannan sura ta kuma koyar da mu cewa lallai kowa ya fahimci cewa arzikin kowa yana gurin Allah kowa arzikin sa na gurin Allah madaukakin sarki sannan ta koyar da mu yadda za ka nisanci duniya idan so mutum ya zama mai zuhudu sannan sura ta koyar da mu cewa lallai Allah yana amsa addu'ar wanda yake cikin damuwa wanda yake cikin kunci to Allah yana kula shi da wuri da zarar ya kira shi Sura ta gaya mana yadda kafirai suke butulci ga wato ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi musu. Sannan sura ta gaya mana yadda Allah ya tsare Makka. Ya ba ta kariya karshe karshe sura ta gaya mana haka. Sannan babu mai sura ta gaya mana ba mafi girman zalunci irin yi wa Allah madaukakin sarki wato ƙarya mutum ya ce Allah ya ce alhali bai ce ba. sannan kuma sura ta fice da cewa girman sakamakon ihsani ga wanda yake yin ihsani to za mu shiga sura ta 30 kamar yadda muka faɗa za mu bi da Allah madaukakin sarki ya faɗa muna roƙon ubangiji ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم الإسلام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون نعم بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah madaukakin sarki ya bude da wato huruful muqaddaa kamar yadda dama mun saba jin irin waɗannan wato surorin ko wannan haraf harafan a baya kamar yadda muka bubbiya a wato a surorin baya suratul rum sura ce makkiya kamar yadda malamin suka ce ana kiranta da suratul rum saboda a cikin alqur'ani a iya wannan surar ne Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan kalmar ta ar-rum kamar yadda zamu ji nan gaba a iya wannan surar gaba ɗaya cikin alkur'ani sannan abu na biyu ita wannan surar san da aka saukar da ita a jerin saukarta ita ce sura ta 84 da sauka ta kuma sauka bayan saukar suratul inshikak idan sama'un shaqqat kenan ko to bayan saukar wannan surar ta sauka sannan tana da ayoyi 60 wasu malamai kuma suka ce 59 abin da ya janyo bambancin lissafi ne kawai lissafin mutanen Sham da Basra shine suke cewa ayoyin ta 60 kamar yadda misali da zamu bayar ya bambance in ka zo karanta ghairil maktubi alaihim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maktubi alaihim waladdallin yadda aka raba wannan biyu an gane ko tsakanin habdu da wal to haka shi ma wannan lissafin yake cewa akwai surar da ayat da ta zo muka zo kanta zamu bayani akai maimakon abarta guda ɗaya a wasu lissafin mutanen wato mutanen Basra da Sham sai suka raba ta biyu amma mu lissafin mutanen Makka da Madina sai ta zama guda ɗaya shikenan amma duk ayoyin ne duka bambanci kawai na lissafi ne sannan sababin saukarta za mu ji yanzu muka fara wato biya surar kai tsaye bayan mu fara tafsiri tsakanin abin da ya faru tsakanin rubawa ne mutanen Italy wanda su kuma suna kan addinin kiristanci a suna amfani da bible kenan da kuma farisawa mutanen Iran su kuma bautar wuta suke to ka iya cewa sababin nuzul akan wayannan wato bangarorin guda biyu ne za mu ji yanzu to sai Allah madaukakin sarki bayan bismillah bayan bismillahir rahmanir rahim yace alif lam mim alif da lam da mim abin da yafi inganci mun ga bala shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah madaukakin sarki shi ya san me ake nufi da wannan alif da lam da mim din to sai Allah yace guli ba toro an yi nasara an rinjayi an fi karfin mutanen ruwa su mutanen Farisa yaki ya gobi tsakanin su da wato mutanen Italy sun mutu fata fata malamai suna kawo misali wasu suka ce lokacin da aka yi Badar ne su kuma tasu da hado ta a can aka yi wannan fadan mutanen Farisa suka lallaza mutanen Rum wasu kuma suka ce a lokacin Hudaybiya shekara ta gida kenan a lokacin da ana nan tsakanin wato musulmi da kafirai can kuma tsakanin ahlul kitabi da kuma masu bautar wuta to a lokacin wannan matsalar ta faru to shine Allah yake ba da labari yace guli ba ce ru wato an yi nasara akan rubawa fi adnal ardi wato a gurin da yake mafi kusanci na kasa wai suka ce akan iyaka boda kenan wa hum min ba'dihim min ba'di galabihim sayaglibun sai Allah ya ce amma bayan an fi karfin su yanzu su ma za su rama kaga wannan wani albishin ne bayan lallasa su da aka yi yanzu za su rama yanzu dai an kasa su amma za su rama sai Allah ya ce bidiyo zai ake ne a cikin wasu shekaru waɗanda suke ƙididdigaggu albizo shi ne tsakanin shekara uku zuwa tara ya ke kira bizo الإيمان ببع وسبعون أو ستون شعبة كو وانت حديث إيماني ينكي ستين دون أبو دي كو سبعين دون أبو to wani abu din shi ake so ka mafi karanci je ka uku mafi yawanci kuma goma shine a kan kadin nan shine judo uku to shine Allah yake shi biyu bai ake ne a shekarun da basu gaza uku ba kuma basu haura goma ba a wannan lokacin kaga ba a tantance wannan lokaci ne takamai mai rumawa za su rama abin da farisa suka yi musu ba amma dai an musu albishir yana nan lokacin zai zo sai Allah yake lillahi al'amru al'amarin a hannun Allah yake ne kabulu kafin alallaka kudin ku da aka yi albishir wa min ba'da haka nan kuma bayan an lallaka ku bil al'amarin yana hannun Allah sai Allah yake wa yawma idin a wannan ranar da ruma za su rama abin da farisa suka yi musu yafrahu almu'minuna lallai mu'mine za su farin ciki saboda tawagar biyu ce sai zamto kafiran maka wanda suke so idan ana faɗa tsakanin farisawa da rumawa wanda suke so su ga sun yi nasara su ne farisawa domin su ne suke ƴan uwansu su wayannan mushrikai ne to sun fi alaka da masu bautar wuta su kuma musulmai sun fi son ruma saboda su ahlul kitab shine dalili yawa saboda su kaga sun fi jin kanshi kanshin mai addini domin su suna da littafi su kuma wayancan bautar maguzawa ne dole mutumi ba zai haka Allah ya faɗa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara saboda haka mun fa alaka da kiristoci da yahudu akan pagan domin su wayancan suna kilemin da annabi cewa annabi ai aiko musu da annabi kuma namu ne su yi za muna da alaka da su ta wani bangare kuma mun rabu da su a wani bangare amma ba ma guje ba ta inda muka haɗu ko ba wuce ne mu hausa ba inda muka haɗu yayi nan mun yi nan amma shi wancan ko da a ce wato ba yaran mu ɗaya wato mun haɗu ta addini na cewa ta wani bangare mun yarda da annabi isa su ma sun yarda da shi duk da ba su yarda da namu annabin ba to shine Allah ya ce wa yawma idin yafrahul mu'minin mu'minun sai ce bi nasrillah da taimakon Allah da yanzu Allah za su yi nasara amma da taimakon Allah sai Allah yake yansuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya ga dama kaga ba wanda yake so ba domin soyayya ce ba za a taimaka ruba ba domin su ma ba Allah suke bi ba suna da sassauci dai akan al'amuran wa huwa al-aziz Allah shine wanda ya fi karfin kowa al-rahim kuma mai jin kai ga wanda ya dawo ya bi shi wa'adallah wane mutum Qur'ani ya bi komai dadi sai yace alƙawarin Allah ne dan kawai ne zo rika tanta ba dan zamu ji sababin nuzul cewa alƙawarin Allah ne tun da ya faɗa zai sai yace la yukhlifu Allahu wa'ada Allah baya saba alƙawarin sa walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba san haka ba to shine ma da yace nazalat hadhihi al-ayat wa'annan ayoyin da gaba ɗaya yanzu aka biyo mana yace sun sauka ne ina wato galaba sabur malikul furs ala biladi sham lokacin da wani da ake kira sabur sarkin farisa yayi nazara akan garuruwan sham wa ma walaha da duk garuruwan da suke gefanta min biladi jaziratil arabiyya wa qasi biladi rum na wato gefan garuruwan larabawa da kuma garuruwan da suke gefen rumawa gaba ɗaya suka yi wato wannan sarki sabon din yayin nasara a kansu saboda haka a lokacin Hirakal za a iya tuna sarki Hirakal ko wanda wato ya ba annabi kyauta lokacin da aka aika masa an gane aka aika masa da da da, da wasiƙa ga wanda ya karanta sira saboda haka har ya ba annabi kyautar ne na'am ya ba annabi kyautar wato bayi guda biyu da mariyatul kifiya da siri an gane ku yawa ba shine ko shine wanda ya yaga takarda ba shine wanda ya yaga takarda ba shi wanda annabi alaihi salatu wasallam yace mazzakallahu mulkahu kama mazzaka hadhihi risala saboda haka shi kyauta yayi to hatta aljahu ila qustutiniya hatta da wato ya takura shi sai da yazo ya je fake saboda yadda aka ci gari sai da ya koma Constantine da bature yake faɗa ya je can ya fake aka tare shi a nan tsawon lokaci sannan daga baya Allah ya dawo masa da daularsa amma da sai da aka kore shi ya bar garin da yake mulki shi wannan hirakal ta to akwai asbabun nuzul da yawa da malamai suka kawo kusan guda hudu zuwa biyar amma wata kila za mu ɗauki guda ɗaya kawai mu biya musamman wanda imamu tirmidhi wato ya kawo mu ji mana yace abu isa a tirmidhi yana da ruwaya daga niyar ibn mukrim al-aslami yake cewa lamma nazalat alif lam min gulibat rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di galabihim wa fi adna al-ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun fi bid'i sinin yace fa kanat faris yawm nazalat hadhihi al-aya qahirina lirum yace lokacin da wannan ayoyin suka sauka sai zamto farisawa sun yi rinjaye akan rumawa wa kana almuslimuna yuhibbuna zuhura ruma alayhi amma musulmai suna kan wato ruma su rinjaye akan farisawa li'annahum wa iyyahum ahli kitab domin da musulmi da rumawa dukkan su Allah ya ba su littafi wa fi dalika qawlihi ta'ala shi sa Allah yake wa yawma idin yafrahu almu'minun ranar da ruma suka yi nasara akan farisawa lallai mu'minai za su yi farin ciki bi nasrillahi da taimakon Allah yansuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya ga dama wa huwal azizur rahim yace wa kanat quraishun tuhibbu zuhura farisa su ko quraishawa kafiran maka suna san farisawa su nasara ne akan wato rumawa li annahum wa iyyahum laysu bi ahli kitab domin sun haɗu gaba ɗayan su duk ba ba abota littafi bane wala imani wato bi ba'd ba su da wani imani da wato aka aiko musu ne yayin da ayoyin suka sauka sai sai na Abubakar ya fito yana kela a gefen sasannin Makka wato wato yana kela yana cewa alif lam min gulibati rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di galabihim sayajlibun sai na Abubakar yana daga murya yana faɗa in yaji bangaren kudu ya je arewa ya je gabas kowa yana jin sa to bayan ya faɗi wannan sai mutane suka taru daga cikin kuraja suka ce sai na Abubakar fa za ka bainana wa bainakum wannan tsakanin mu ne da kai zo mu yi alƙawari zama sahibakum anna ruma tataglibu tataglibu farisa fi bi da jini ai mutumin ku yayi riya cewa a baya ba yayi riya cewa farisawa ruma za su yi rinjaye akan farisawa to in dai wannan magana da kake gaskiya ne afala nurahi naka ala zalik ka zo mu yi gasa kowa ya zo ya ajiye jingina ka kawo dukiya da yawa mu kawo cewa idan farisawa jawa ne masu gaya da yadda Abubakar haka kafiran maka kenan idan farisawa suka cinye rumawa to mun cinye ka a lokacin ba haram da wannan zakar ta ne kamar da ta ba to mun cinye ka idan kuma ruma suka cinye farisawa ka cinye mu yana Abubakar yace ya yadda aka kawo dukiya da yawa aka saka su ma suka kawo to saboda haka aka zo wannan gabar da yana wakar yin da zalika qabla tahlim rihan kafin a haramta wannan jingirar da ake mai kama da tata sai na bakar ya kawo mushrikai suka kawo saboda haka aka ajiye ta wa qalu li abi bakr kam taj'alu fi ba to sai suka ce sai na bakar da kace fi ba yake ne shekara nawa kake nufi domin laraba ne sun fahimci cewa tana da ma'anoni da yawa me kake nufi da gaske kaga ashe ko kana jin larabci kana buƙatar ai ma bayani ai ma bayani akan abin da ka dauko shi sa kai da za ka gane mutum farna ya dauko da kwan yahudanci ya dauko ko shakka babu duk wani littafi da zaka biya a duniyar nan sai an biya bai ko waye kai idan qur'ani zaka biya yana buƙatar kan ji ne fassarar malamai da suka yi idan hadisi ne yana buƙatar haka kaga qur'ani ba ka da wani abu da za ka kawo na kanka duk malamai sun yi tafsiri sun warware duk matsalar da za ka dame ga akwalwarka ko da ka zo ka ce kai wani wani abu da ya taɓa kimar annabi ku wato martaba annabi kuke fito da shi ai duk yadda za ka kare annabi ba kai magabata ba ba kai shi ba abubuwan da za su ɗauko kuma yanzu kai yadda kake fasara abubuwa da ka ba shi yake nuna kana ba annabi kariya ba domin kamar yadda nake yawan faɗa shi dan ma da yazo zai fitar da annabi Adam daga aljanna cewa yana nasiha nake ma hadda rantsuwa na rantsi da Allah nasiha nake ma kuma ya koro shi daga aljanna wa qatamahu ba inni lakuma laminan nasihin to kan kowanne dan kabargaza in yazo da barnasa zai iya cewa annabi yake ba wa kariya domin shi dan ma da yaje ya samu annabi Adam wannan roman baka ne masa ballan da kai ko ni domin duk wanda ya zo ba da bangaren annabin ba ba za a yi da ba ka'ida kenan to sai a fake ta nan zai yi wa mutane ta abi domin idan bukari kace magana malam ai shekara ɗari biyar baya ana karanta bukari a ciromawa ɗari biyar dan saki ina bincike da wani bawan Allah yake faɗa ina bincikowa sai aka gaya mai shekara ɗari biyar kuma har yanzu iyayen iyayensu wanda suke karantarwa duk sun mutu yanzu ƴaƴan ne suka dora ana karantar da a lokaci guda sai a karanta hadisi ɗari biyu da bayan shi karatun masido ne ana karanta kutubu sitta ake gaba ɗayan an yi bukari ai muslim ai abu dauda ai nasai ai ibnu majah ai tirmidhi in an gaba kuma fiyowa shekara 500 baya ba a taba jin kalmomin da kake fassarawa wace yanzu sannan ka tafi yan mota malam shehu na yan mota shekara nawa yana sauke bukari ya dawo muhammad salga ba mahaifin mudi salga shekara nawa suke suna sauke bukari makarantar lungu ka shiga a kabara shekara da shekaru ana sauke bukari a je a dawo duk ba a taba jin wannan kalmomin ba sai a bakinka sannan idan ka ce duk kalmomin kamar yadda wasu yan qur'aniyu suke wannan magana cewa ai hadisai gaba ɗaya cin mutunci annabi ne wai duka hadisai cewa duk hadisin wata ai za ga wayannan sun tawo ne da niyyar cewa wai su ai hadisin da ya taba kimar annabi wallahi ba za su yarda da shi ba da wannan kalmar ne sai ka ce to shi kenan ku gama da hadisi guda kan Qur'ani domin Qur'ani da yazo da ya tashi ga mana duk mun biya a Arab a Arab da Bakara da yazo tashi ga mana Annabi Adam cewa ya tsirara suka yi da matarsa fa badat lahu ma sawatihima wa tadika yaktifani alaihima min warqil janna sai mu ga ya zaka yi ayar in ka zo an ce Annabi Adam ya tsirara muji in ka zo ya tsaya aka ayat ƙarya ce banda ita a doki a da ita kaga amma duk wanda yazo aka zo biyawa ya san cewa zancen Allah ake biyawa kuma ya taba jin kimar Annabi Adam ta ragu ba domin Allah ne ya bada labari sannan da Allah ya zo yana bayanin Annabi alaihi salatu wasalam za mu zo a suratul ahzab nan ga wanda aka zo ana bayani akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai da aka zo ta aka yi wa takhshan nas wallahu ahqqu an takhtahu Allah da kansa yace annabi yana jin tsoron mutane ko ba haka bane irin wayannan ayoyin ji za mu ce so ka fara tafsiri mu tura ba su bujiya za ka yi da su tunda ka ce duk magabatan nan su ikirma da kunne yana naji an tsire masa albarka da ikirma ba dalibi ibnu abbas mujahid katada duk wayannan malaman da za a ce ba dalibi ɗaya mujahid ya zauna a gaban ibnu abbas yayi tafsiri daga farko zuwa ƙarshe sau uku in ya faro daga fatiha sai ya je nafi sau uku amma da kunne na naji an ce kira ba suka ce Allah ya kine masa Allah da kunne na saboda wai kaza kaza kaza kau to irin wayannan abubuwan su ne idan mutum ya zo ya dauko Qur'ani in fassara shi zaka ji za har yanzu Qur'ani ba zai fassara ba in ba tsoro ba kuma mutum ya fassara domin za mu ji yaya za ka fassara Qur'ani domin ka ce hadisai gaba ɗaya wanda suka inganta ba su kai ɗari biyar ba to sai mu ga ya zaka fassara ayoyin Qur'ani dubu shida da ɗari shida da sittin da shida sai ya za su fassaru shi ta malam ko baka yi karatu mai yawa ba akwai abubuwan da a hankalce kamar yadda sarki sunusu mai murabu ya ba da misali kai ka san cewa ba karatu a nan kan zuciya ne tsantsa dan misalin da ya fita baya bukatar wanda yake ami ba ka jabar aya cewa sarki ne zo wucewa kawai sai wata unguwa ko wani gari sai mutanen unguwar su karkacewa gaishe ka toran giwa gaishe ka zaki da wani ya zo ya karanta an sa elephant an sa asadun an sa lion ko yawwa an sa filin da ya zo karanta da larabci ko turanci saboda yana jin turanci kawai sai yace kun ji wayannan mutanen unguwa kaza ma dabba suke kiran sarkin su ne ko ba haka bane misalin ya fita cewa kaga a gurin da saboda bai da malami ba karanta mar aka yi sai karanta elephant code ana kiran sarki elephant bai san cewa turan jiwa shi yaban sa aka rike a gurin to wallahi irin wannan hawan kawar aka rike wa ayoyi da hadisan bukari irin su ne ba dadi ba dai shine kawai to saboda haka kaga gurin larabawa ma shi san annabi yace za a yi kaza za a yi kan in yace ayi kaza sai sabai tambaya sai ya rasulullah da wato an Allah ya saukar da inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu ai kun ga sai da suka tambaya sai ya rasulullah mun san ya zami ba sallama domin ya koya mu suka ce amma kuma salati ba mu san ya zami maka ba duk da larabawa ne sai da annabi ya koyar da su larabcin ba abu kaza zai zo amma sai sun nemi bayani saboda haka wannan shine kaga anan sidi bai ashini larawa da kai su suka ce sai na Abubakar me kake nufi da albidu sai sai na Abubakar yace ina nufin wato kam ta ja'al albidu yake salatu sinina ila tis'i sinina shekara uku zuwa tara an gane ko saboda haka sai yace wato fatamma bainana wa bainaka fatammi bainana wa bainaka wasalan nan tahi ilai sai suka ce kaza to a tsakankanin nan kai kai suke Ismail guri ka kekance mana gurin da kake nufi mun yadda uku zuwa gara ai kaga hudu ma tana ciki biyar tana ciki shida kawai ka bamu guda daya to sai sai na Abubakar yace wato sai yace musu na sanya muku a shekara shida to shekara shida ta zo ta zo ta yi wato ta zo ta faru kai ba yi rinjaye ba musulmi ruma ba su rinjaye akan farisawa ba ba kadar mushrikuna ranu abubakar mushrikai suka zo suka dau wannan gasar da aka sa gaba ɗaya suka kwashi suka ce mun cinye ka kawai tunda shekara ta shida shekara ta uku zuwa ta shida kace ba abin da ya faru suka kwashe wannan abu falamma da karati tabi'a tabi'a wato zahara turuma ala farisa ana shiga shekara ta bakwai kuma fada ya hada su ruma suka yi nasara akan farisawa bayan sun kwashe wannan abu فآب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين شنو مسلمي suka rika cewa wasayina bakar suna zargin sa cewa me yasa kaza shekara shida me yasa kace shida li anna allah qala fi dunya ajrin baka ji allah cewa bi usmin ba daga uku ne zuwa tara to suka zo suka tabbata min din sa dadin da dukiyar sa yake boye zuba to amma su ba su ji dadi ba saboda suna so su yi murna da wato rinjayen da ruma za su yi akan farisawa kare yake fa aslama inda zalika nasun kafir amma duk da haka da aka yi nasara a shekara ta bakwai da yawan mutane sun musulunta saboda wannan nasarar da aka samu to haka imamu tirmidhi ya kawo wannan hadisin kuma da sanadi ne gantacce shine fi bi da asini na din kenan lillahi al'amru min qablu wa min ba'du al'amari yana hannun Allah tun da tun da kuma bayan afkuwar abu Allah yake wa yawma idin yafra'ul mu'minun to a wannan ranar ne larar da ruba za su nasara akan wato farisawa lalle musulmai zaki mu'minai zaki nasara zaki farin ciki bi nasrillah zaki wannan ne da nasara Allah madaukakin sarki yansuru man yasha Allah madaukakin sarki yana taimakon wanda ya ga dama wa huwa al-azizu rahim lalle Allah shine mabuwayi ar-rahim kuma wanda yake mai jin kai wanda yafi karfin kowa kuma mai jin kai ga wanda ya mika zuwa gare shi wa'adallah alƙawarin Allah ne da yi la yukhlifu Allahu wa'ada Allah baya saba alƙawarinsa ولكن أكثر الناس لا يعلمون في ريموت يا يوم متاني وساها كبا في الله يكين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله يكي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تنسان abin da yake na fili na rayuwar duniya al'amuran duniya za ka yanzu kafirai yadda suka lakanci abubuwa na technology za ka sha mamaki da abubuwa na science zaka sha mamaki to wato duk san abu ilimi na duniya da yawa shine zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati amma dangane da lahira kuwa hum gafilun rabbanuni rabbanuni wa san komai ba to ni da malamai irin sai gurin kai da wasu malamai suka ce mutane kashi hudu ne kashi na farko shine wanda ya san wato ya san addinin sa kuma ya san duniya shine kashi na farko sannan kashi na biyu shine wanda ya san iya addini kawai amma aka zo matsalar lahira bai san komai ba wai amma bai iya budewa ba amma ya haddace alkur'ani ya san ma'anarsa ya mutum ne zahiri ne bin Allah amma a komai hatta bankin aka je dai a cike ba ba ruwansa da komai na duniya mutum na biyu kenan na uku kuma wanda ya san duniya zalla duk abin da kaje ka zo da shi ya san amma ba a lahira zero na hudu shi ne wanda bai san lahira ba bai san duniya ba ba duniya ba lahira to na hudu shi ne mafi muni daga ciki sannan na biyu na uku kai da uku wanda ya san iya duniya ba lahira wayannan su fi kowanne muni wanda ya fi kowanne kuma shine wanda ya san lahirar sai ya san duniya wala tansa da shi baka min duniya shine muke faɗa kai kokari ka bi Allah kuma Allah ya baka dukiya ka cika ta ani an bari'a wannan shine daidai sannan ka hawo abin hawa wanda in dai halaliyar ka ce wannan shine daidai ya zama yana da wayewa har ka kasuwanci ya ka zo ba za a daki kansa ba yana bin Allah sannan ba za a buge shi ba duk wanda ya zo idan sa abu da yake da kai bayani zai ce a to ai kaza da kace kaza ne a waye yake shi ne aka bada misali da jabir da Abdullahi annabi ya tura shi ya siyo mar dabba da ya tafi je kasuwa ya siyo dabba sai siyo mar doki na jirami daya da ya tashi a hanya kuma sai ya ciniki ya ce wa zai wa zai sai jirami a hanya dawowa wani ya ga in garman doki ne ya ya ce nawa yake jirami biyu bawan Allah ya gani ya siya sai ya koma kasuwa ya kuma siyo jirami daya da ya dawo gurin annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya rasulullahi gashi da ya mika annabi da wato dokin sai kuma ya mika bar kudin yace ya yace da kudin da dokin din naka ne yace me ya faru kai jaji yace ya rasulullahi da na to a hanya waje ne shirke ta kawai na ziyar na linka kudin na ziyar saboda haka sannan kuma na kuma zuwa na biyo ba wani ga kudin ga dokin sai annabi ya jinjina wa bare sai suka ce wayewa kenan a duniya da lahira saboda haka a nan ne kuma suka kara fito da gaban cewa a je mutum ya sai abu naira goma ya sai naira ashirin ba sunan sa da ba linka kuɗi ba shine riba ba kamar yadda suke fassarawa a'a abin da ake kira riba shine ko tuna biyar ka tsara a kai ta wasu fuskoki ko ta hanyar jinkiri cewa riban na ta hanyar baki ko kuma ta hanyar ƙarya mutum ya zo ya ce wallahi ni ba ba haka na siya ba kamar yadda wasu ke yi an zo za a siya naira goma sai ya ce wallahi ba haka ya siya ba ina nawa ka siya ya ce shi naira wato naira goma sha ɗaya ce alhali goma ya siya to wannan naira ɗayan da ya ƙara sunan ta riba wancan da ya siya naira ashirin ba ta da ya rantsuwa ba in yi ma ya yi ma in bai ba bai ma ba kawai halin ɗin ke amma kai da ka ƙara wannan naira ɗayan ta rantsuwa cewa ba haka ka siya ba aka ce nawa ka siya ka ce naira goma sha ɗaya alhali naira goma ka siya wannan naira ɗayan riba ce da yawa wasu na takuɗa wayannan abubuwan saboda haka wannan shine wayewa idan to kana ka waye a addinin ka kuma ka waye a rayuwa har ka kasuwanci kar ka yadda da kanka biyar da za ka bu hanyoyin da zaka ci riba ka yi su amma kada kai kariya kuma kake rantsuwa shikenan kawai in dai mutum ya buwa wannan hanyoyin bai saba ba saboda wannan hadisin na Jabir da Abdullahi to shine aka ce wanda ya fi kowanne shine na farko wanda ya san rayuwar duniya ya san ta lahira shine ya alamu na zahiran min al-ayati dunya kar ka zama wa mu an al-akhirati hum ghafilun kai kai ya zanto a lahira kuma kana tsare da lahira ka wannan shine wanda yafi kowanne lazi shine wanda ba ruwansa da duniya komai bai yi ba amma kuma wajen lahira ya kiyaye dokokin Allah duk da cewa ba shine yafi kowanne ba lalla ba na farkon akan ake so ka zama ba na biyun ba na biyun sai in ka ga zama na farkon shikenan shi za a nan ne za ga ashe za a yi karatun addini za a yi da boko kowanne bangare za ka je kai kada ka zama mai hannu ɗaya kawai kowanne hannu kana da shi kana da in za a rubuci ta dama ka iya in za a jago ka iya to sai ka zauna lafiya to wannan shine Allah madaukakin sarki yace wa hum anil akhirati hum ghafilun kaga su kafirai dangane da lahira rafkanan nuni ba ruwansu da abin da yake abu al'amuran addini jahilai ne akan wannan to kar kai koyi da dan za ga wani bai iya komai addini ba komai kuma musulmi ne bai iya sallah ba bai iya ballantana abubuwan da ya shafi zakka ba ya fitarwa ko ba abin da ya sani kawai duk abin da aka dauko kamar da wata wani da muke dawa da shi duk gidansu ɗan boko ne gaba ɗaya duka su kuma irin bokon nan da kun san bokon iri iri akwai boko akida irin bokon nan da bayan na manta yace min 92 waɗanda su kawai sun ba bokon wato al'amura duka na yanzu su zai sai bukari sai aka ce sai yazo yake kuma Allah ya taimake shi duk gidan shine namiji sannan kuma kowa ya zo ko masu masters masters na ɗaya da na biyu digiri na biyu har an yi su sai Allah ya taimake shi kuma sai biyo layin mahaifinsu mahaifinsu irin mutane cikin garin nan ne ana zuwa makarantar tsoro an yi karatu mai yawa saboda haka yana yin wannan wata ran sai zo yake a ce masa littafin bukari 92 to dukkan boko suna zaune sai yake sai wata yarsa take nawa ne kuɗin yake 400 tace littafin addini 400 tace a babiyo ma kaza nake yi kwanan nan na sai abokina kaza aka wallahi da wannan kalmomin yayin shiru yana kallanta sai mahaifiyar da tana zaune baiwa Allah Allah ya ji kanta da gafara sai take cewa take a hakan take sa ga rabu da su da Allah a hakan za a fiya haka aka ce mata yanzu yana nan yana cikin hamza kan malamai masu da'awa a a garin nan saboda haka lokacin yace mun lokacin da mahaifin ya mutu da haka zo library da Bukhari Muslim Muwatta at-tamhid al-istidkar da aka zo cewa suka kar araba kawai a bawa ne don ba da biya ba gaba daya ba da biya ba wallahi yace mun libraryin sa gaba daya shi aka bawa saboda gaba daya su kowa kawai boko gaba daya abin da ya shafe su yace mun kwana-kwanan nan kuma muna hira yace mun ana wani abu kawai sai tsayar daga ciki babba ce ita ba ta kai wani matsayi a boko sai ta ce na shiga islamiyya ba amma weekend ne sai ta ce amma kuma har asabar abubuwa na sun shiga abubuwa na ban sani ba ko na ji aje a tambayo min ko zai bari ya rika zuwa iya sande kawai kan wacce ka tambayo aka ce ba komai sande din za ta sai ta ce amma za a ba mu certificate ka ji ba islamiyyar ba wai za a ba ki certificate shine yana zaune shi haba wanki yanzu dan Allah ke wanda certificate kike nema kuma ai yanzu yadda mutum zai koma zuwa ga Allah salim alim ya kamata ya nema ba wani zanzan domin abokan ba general sai ke kin ce wani mataki da kin kure matsayi yanzu kawai taya za ta yi ba to kaga duk irin wayannan abubuwan ne wato idan mutum bai da gaske ba sai faɗa wancan layi idan ya zo ya dana sani kuma a ƙarshen rayuwarsa domin na san professor a English da muka yi magana baki da baki da ya kai mataki mutumin kirki kuma yace wallahi yana cewa ina ma hidimar da yawa boko ita haka yawa addini Allah ya kai wannan matakin shehu malami yake faɗa kaga English ba yake ina ma dai nace maza ai ran kai dade hidimar ma aboko abokon ma an yi wa al'umma hidima ita ma Allah yana maraba da ita to wannan kalmomin na ga wannan sauƙaƙa wadda kuma haka ne cewa ko mokon kai idan mutum yana tarbiyyar addini ai za ga abubuwan sai ma yayi wanda bai addinin bai ba to amma sai ka samu tarbiyya irin ta addini amma wallahi da bakin sa yake mun ina ba yadda yau boko hidima haka yawa addini nake abokon ma an yi hidimar kuma yayi dan ni na san irin abubuwan da yayi masu yawa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi mu kuma kiyaye kada mutum ya zama mai ido ɗaya kawai idan to baya ganin lahira duniya kawai yake kallo Allah madaukakin sarki bai hana ka neman duniya ba amma ya zanto kar ta sa ka manta lahira ta ni yadda za a kai a komo to shine Allah madaukakin sarki yake wa hum anil akhirati hum ghafilun dangane da lahira kuwa kakkaran nuni sai Allah yake ni na awalam yatafakkaru fi anfusihim na ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون Allah ya ce awalam ya tafakkaru fi anfusihim kin ba sa duban kawunansu ma kalakallahu samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq Allah yace Allah bai halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba ba sai sai da gaskiya wa ajalin musamma kuma ya sanya musu lokaci kididdigagge wanda ya sanya wa suna cewa akwai lokacin da sama za ta gaba daya wato yaji akwai lokacin da kasa za ta tsatsage akwai lokacin da komai na cikin ta zai kare wa inna katiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun amma mafi yayo mutane dangane da haduwa da ubangijin su sun kafircewa haka ya Allah yake ni na'am أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Allah madaukakin sarki yace awalam yasiru fil ardi shin ba za su rika yin tafiya a ban kasa ba fayanzuru kaifa kana atibatu alladina min qablihim dan su rika duba karshen waɗanda suke kafin su waɗanda suka fi su gantaka su ga yadda Allah ya yi kanu ashadda minhum quwwa Allah yake sun fi su karfi da girma dan daga jin samudu ka san kafu ne kwarai kuwa samudawa ba kana jin sunan kawai ka san kafin kafin ne saboda haka samudawa da adawa ba za su je su ga yadda Allah madaukakin sarki yayi da su ba wa asarul ardi suna tona kasa mun faɗa a baya mun biya wa kanu yanhisuna min al-jibali buyutan farihi da hannu mutum zai zai foundation da hannu zai sassake kawai ya zuzura ya sassake dutse shi kenan kawai ya tashi falo ya tashi da yanayin tsakan tebur ya yi kitin ya yi banɗaki gaba ɗaya duka ba wani zubin injiniya da za a kira ya zai zana duk wani architecta ba ka bukatar sa da hannunsa da ya kalli fasalin zai ce to window bangare kaza da kaza za a yi kawai dai ka je na yi da hannu yadda ka san yara suna wasa da dandakuwa idan sun dauka a yaji to haka ba ta mude da ba ada yake wa gida to shi ga Allah yake gaya ma cewa in wani abu kake takama da shi ana ce ma mai kashi daya to wayannan mutanen kanu a wato ka wato sun kasance wato ajaddu minhum quwwa sun fi kowa karfi wa asaru al-ardh suna tura kaza wa amaruwa suna rayar da kasar akthara mimma amaruwa fiye da yadda wanda suke yanzu suka rayar da ita a ji abin da za a yi yanzu bai kai yadda wa'ancan na bayan suka yi ba Allah duk yadda kake ganin ci gaba kamar da Allah ya faɗa suratul ahqaf cewa wa laqad makkannahu fi ma in makkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'ahum ko sam'an wa absaran wa afidatan fama agna anhum sam'uhum wa absaruhum wala wala absaruhum sai sai sai mana kuma wato wala amsarum wala afidatu min shay'in id kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah madaukakin sarki yace wala qad makkannahu fi ma in makkannakum fi hakika mun ba cikin abin da bamu ba ku ba duk wani ci gaba da ka gani ana yanzu wallahi bai kai na adawa ba ko me hawa goma ne ko 20 bai kai na tsawa haka Allah ya faɗa cewa mun ba ku irin wanda ba mu ba su ba irin mun ba ku irin wanda ba irin su aka ba su ba na ku bai kai nasu ba Allah yake waja'alna waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan Allah yake mun sanya musu ji da gani da kuma zukata fa ma agna anhu sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay amma da jinsu da ganinsu da zuciyoyinsu ba su amfana da su komai ba me yasa itkanu yaj'aluna bi ayatin la saboda suna mutunta ayoyin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yace wa haka bihim ma kanu bi yastahjirun abinda suka kasance sune wa iblis ne zo yake wa yana azaba su to kaga duk wani ci gaba da kake kallo ko kake ji labarin da yanzu to sai da adawa suka ci suka rage muke amfani da shi to shi sai ya ga mana anan cewa wato wada'atu rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji mu'jizoji kenan fa ma kana Allah bi yazlimu Allah bai zalunce su ba ko da dai walakin kanu anfusahum yazlimu sun kasance suna zalunta kawun kawunan su ne sai yake sun makana ati wajal ladina asa'u su'a sannan karshen waɗanda suka kasance suna munanawa an kallabu bi ayatillah munanawa su ta kai matakin da suna karyata ayoyin Allah madaukakin sarki wa kanu biha yastahzi'un suka kasance suna yi wa ayoyin Allah injili to lallai wato karshen su da yake wa ya zama kalbi ne mara kyau kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa nuqallibu afidatuhum وأوتارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون كما الله مدوكين sarki yake falamma zagu azaza Allah qulubahum to shine sun magana akibatul ladina ai kanat su'a akibatuhum li'annahum kadzabu bi ayati llahi wa kanu bi ayati karshen al'amarin su ya zama mai muni saboda sun karyata ayoyin Allah madaukakin sarki sun kuma karyata wato ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya musu sai Allah yake na'am الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون na'am ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين Allah madaukakin sarki yace Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu lalle Allah madaukakin sarki shi yake farar halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya dawo da ita karan da take akai wato bayan ta mutu Allah madaukakin sarki shi zai dawo da ita yadda take thumma ilayhi turja'un sannan gare shi za ku koma wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya shine ranar da wato za a tsaye da mutane a wani lokaci yublisul mujrimuna mujrimai kafirai kenan gaba ɗaya za su yanke kauna gaban rahmar Allah madaukakin sarki ne yasa walam yakul lahum min shuraka'i shufa'a ba su samu daga cikin wanda suke shirka da su ba su samu wanda zai taimaka musu ba wanda zai cece su ko da ɗaya ba su samu ko ɗaya ba kanu bi shuraka'i mukafiri sannan za su kasance suna kafircewa wato waɗanda suka kasance suna yi wa shirkar eh ko kuma su waɗanda aka yi wa shirkar za su kafurce musu sannan su ma su kafurce musu ba wanda zai taimaka wa ni sai Allah yake ni ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرغون Allah yake ranar da za ta tafi alkiyama kuma a kuma wannan ranar za ta rarrabe tsakanin mutanen kirki da na banza sai Allah yake ni فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب to محضرون wannan shine rarrabewar da za su yi, za su rarrabu gida biyu fa amman ladina amanu kaso na farko sune waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai fa hum fi rawdatin suna cikin wata rawda shine wa- wani dausayi yuhbaruna suna ta farin ciki Allah ya sa muna cikin su wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta kuwa suka kafirce wa Allah wa kadzabu bi ayatina suka kafu wato karyata ayoyin mu inji Allah wa liqa'il akhirati da haduwar ranar lahira Allah ya ce fa ulaika fil azabi muhdaru sune waɗanda za a halatto da su cikin azaba Allah ya kiyaye mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da subobin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa Allah ya zo na ta kasar mu lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin masu neman kasuwanci ko wani aiki Allah ka tallafa musu yan kasuwan mu da suke sai mu tallafa wa addini Allah ka taimake su ma'aikatan mu da suke shiga al'amura na addini Allah ka adana mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عزاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين